نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوة wannan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 ya dace da 24 ga watan 12 shekara 2020 miladiya ta annabi isa alaihi salam idan ba a manta ba sati da ya gabata ba mu samu damar yin karatu ba saboda wasu dalilai amma yau gashi cikin yarda allah Allah ya ara mana lokaci ya ba mu dama za mu tashi daga inda muka kwana a sati na biyu da suka wuce akan aya ta talatin da bakwai a suratul an kabuti za mu tashi aya ta talatin da takwas a yau insha Allah wa adam wa samuda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari akan al'ummomi da suka gabata wanda suka kangare ma annabawansu kuma Allah ya azabtar da su sakamakon ƙin bin umarnin da Allah ya bayar ta harshen annabawa. Allah ya ce wa Adam, akwai adawa suna ɗaya daga cikin wanda suka kangare kuma Allah ya gama da su. Wa samuda, akwai samudawa su ma suna daga cikin wanda suka kangare wa Allah Allah ya gama da su. Wa ƙatta bayyana da kun min masakinihim. tabbas waɗannan ƙabilu guda biyu Allah ya nuna muku wurin zamansu domin duk wannan ƙabilu ne na larabawa kasan ƙabilun larabawa ƙabilu guda uku ne to daga cikinsu akwai al'arabin ba'ida wanda su ne samudawa da adawa akwai kuma wasu larabawan wanda ba waɗancan ba wanda su kuma sai suka kasu kashi biyu akwai banu kinana da kuma kaso na ɗayan to a cikin banu kinana nan ne aka samu zuriyar annabi wannan wannan ya zamanto zuriyar annabi isma'il to waɗannan ƙabilu guda biyu su sun yaɗu a duniya amma waɗancan al'arabul ba'ida su Allah ya share su duka daga doron ƙasa babu ko ɗaya su ne adawa da samudawa a cikin laraba aka yi su amma Allah ya share su a yanzu babu ko kwaya ɗaya a cikinsu in ka ga wani ba larabe to ba zuriyarsu ba ne zuriyarsu ba ta yaɗu ba Allah ya hallaka su shi yasa Allah yake tambayawa fa hal tara lahum min baqiya an ga wani sauransu da ya rage babu ba babu ɗaya da aka rage tsakankaninsu waɗannan su adawa wanda su ne na farko mutanen annabi hudu ne alaihi salam yaskununa al-ahqab suna kan wasu wurare wasu tsauninnuka da yake da yashi wanda shi wannan wata alƙarya ce wata ke hadarar maut wani wurin da ake kira hadarar maut cikin ƙasar yaman a nan aka yi adawa a yankin yaman ta yanzu kun san yaman tana kudancin saudiya ko to a nan aka yi adawa allah ya adabtar da su da nau'i'ikan azaba sanda suka karyata annabinsu annabi Nuhu alaihi salam wani annabi Hudu alaihi salam sai kuma samudawa su kuma mutanen annabi Salihu ne mazamna ƙasar hijir ne ƙariban min wadil qura wanda yana kusa da jaziratul arab ƙarshen iyakar jaziratul arab ne ta yanzu wanda wannan wuri a yanzu yana wajejen inda jordan ta haɗu da siriya da su iraki wannan wurin tunan ne mutanen samudu suke ciki ko kuma inda jordan ta yi iyaka da saudiya wajejen inda tabuka take in ka wuce tabuka kaɗan don tabuka cikin saudiya ne to amma daga tabuka iyaka furanciyar ba ta da nisa ta jordan to a nan ne a wannan samudawa suke nan alƙarya suke nan Allah ya halakar da su to Allah yake cewa ya bayyana ma mutanen makka wuraren daban su domin wurin kasuwancin su ko dai yaman ko siriya to in za ka yaman ka ga wurin adawa gidajen suna nan in za ka siriya kuma ka ga wurin samudawa gidajen suna nan waɗannan mutane wa zayyana lahumu shaytanu a amaluhum shaidan ya kawata musu miyagun ayyuka sai ya wanke musu shi ya maida mai kyau daman daga cikin makircin shaidan abin da yake bai da kyau a wurin Allah bai da kyau a rayuwa ba zai tsiratar da kai ba ba zai kama alkhairi ba sharri zai jayo ma sai shaidan ya kawata shi ya wanke shi ya nuna maka wayewa ce birnanci ne ci gaba ne wanda ma bai yi ba wannan sakarai ne dan ƙauye ne bai iya ba bai san ta duniya ba bai san jin daɗi ba bai gane ba to shi ɗai sai maka wannan tazayinin yama abu mai muni suna mai kyau yama abu mai kyakkyawa ya mishi mummunan suna dan a shi wannan ayyuki nasu da ya kawata musu mai muni fasaddahum ana sabili don haka sai ya toshe su ya kare su daga fahimtar Allah hanyar da za ta kai su zuwa ga Allah hanyar kirki sai shedan ya kare su daga wannan tsari nashi ya hana su su gane shi da aka suka wayi gari a cikin ɗimuwa da hasara da rashin sanin ina suka hutu ma ina za su ya riga ya taushe su ba su gane ina ne ma gaskiya al'amarin ba wa kanu sun kasance mustabsirina mutane ne wayayyu a ganinsu idan ka kalle su a iya a duniya ka gama ganin wayayyen mutane saboda mutane ne wanda sun iya mai da dala biyar ta koma ɗari sun iya sa riga sun iya tsara abinci sun iya tsara wuraren wasanni da wuraren taro sun iya tsara birane sun iya tsara yadda za a yi mulkin duniya da yadda za a ci duniya sun iya kuma yadda za su ci da kyau su sha da kyau sun iya abubuwa kamar yadda kake ganin a rayuwar yau in ka je manyan birane ka ga yadda wanto 'yan boko suka kware za ka gansa kamar an musu gafara mutumin kamar duk duniya bawayayyen da ya kai shi ya ma raina muku hankali daga kun dawo wajen magana sanin abin da zai mishi amfani nan gaba sai ga dolo ne halinsu ɗaya da ɓera a ɗauka a ashi to wannan kaga ga su wayayyu a ido amma sakarkaru a ɗabi'a domin duk mutumin da bai iya ba gane girman Allah bai iya sanin yanzu a shi ɗin nan wai shi waye waye kashi nan nan ɗin ina ce waye ce ya zo kuma in an daga nan tun da bai san ba wanda ya kashi bai san ba me za ya yi kuma daga nan ina aka nufa bai sani ba a can ɗin me zai tarda bai sani ba shi waye bai sani ba kawai kaga in kana neman cikakken sakarai a mota ko sakarai a jirgi sakarai da shadda mai tsada sakarai da babban biro shu'uni da ma'aikata mai kyau dolo da bakin hada aji to ka gama ganin wanda don bai san girman Allah ba bai san abin da zai kare shi ba bare ya kare ɗiyan shi ko al'ummar shi haka suke sai kuma Allah ke cewa mi wa qaruna fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin cikin wanda ubangiji suka fusata shi ya musu azaba ne yake ba mu labari yace wa qaruna akwai qaruna wa fir'auna akwai fir'auna wa hamana akwai hamana waɗannan mutane guda uku wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati manzon annabi musa sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu da hujja bayyananna da za ta gwada musu su ba alloli bane bal ma ta gwada musu su halitta Allah ne bayan Allah ne wanda aka mallaka ne ba su suke mallaka ba wanda ake tilasta ne ba su suke tilasta ba wanda ake ba umarni ba su suke ba da umarni ba wanda aka isa ne da su ba su suka isa da mutane ba an musu wannan an nuna musu wannan bayanin shi kuma wannan bayanin duk kullun dan adam ko da ayoyin alkur'ani ko da yau da kullun tana gwada ma rana kawai ta huto ta hwadi ta sake hutawa ta hwadi shekara ta zo ta wuce tana gwada maka baka da wani iko don wannan ranar ba ta jiranka shekara ba ta jiranka kaza bai jiranka wannan ya nuna ba mallaka ka bane ba ikon ka bane kuma wannan zuwan dare da rana wanda baka iya tsaida shi ka sa mushi pozuma ya samu dakatawa ta awa ɗaya kai wani shiri baka da iko kuma wannan zuwan dare da rana shi yake cancanta ka domin duk abin da wallaili iza ya gasha wannan hari iza ta jalla take kaiwa komowa akan kanshi wa shamsi wa duhaha wal qamari iza iza wal qamari iza talaha wannan hari iza jallaha iza jallaha idan waɗannan lokuta suna bi ta kanka daga yarinta he ka zama tsoho daga tsoho ka kai baka iya tashi daga baka iya tashi ka mutu dole ne kuma baka isa ba ko kana da mulki sai kayi kana talaka sai kayi kana da akwai sai kayi baka da akwai sai kayi tahiyar ɗaya ce idan ka ga mai mulki ya shekara ɗari ka ga ɗan dako ya shekara ɗari duk ba mai ita shi cikinsu haka ne ka ga ashe wannan aya ce to an go musu da ayo fastakbaru sai suka yi girman kai fi da ardi a nan doron ƙasa wa ma kanu sabiƙina ba su kasance suna buwayen ba za su kubce mana ba sun yi girman kai a banza ba tsere mana ba za su yi domin duk inda suka tafi dai mu za mu kama su mu tura mala'ika mutuwa ɗauko su ko akwai mai gagara duk isakka akwai wanda ba zai yi wannan ba ai tun da kake tsufa kana rishin lahiya ka tashi da mura kana tsoron coronavirus ai an gama da kai ya coronavirus ɗaya ne daga ciki ba mala'ikan wuta mai gadi ɗaya a jikin shi ka samu ciwo da yake makamancin coronavirus ya hi triliyon guda to ɗaya lak wanda zai iya dan inda azabar lahira ce ta zo duniya ban mai saura to idan karamar azabar da bata taka kara ta karya ba dukkan tsorata da ku da uwayen gidanku ba a zuwa turai likita an dawo ana zuwa likitar da magaram ana zuwa likitar babban tarki ana zuwa likitar firmini ana zuwa likitar wani tsoho an kai shi likita afirka bai taba zuwa bahe a wannan lokacin dan babu jirgi a je ture in an tahi ma can ake dauko ta bai sanya shi shi kuma bai shirya ba tahiya lahira ya kuma gashi yana rishin lahiya aka je to asibitin tamaran kai dadi babu ba ka sama ake samun daki ba dakuna masu kyau ya ce to ga kudi a gyara aka gyara dakuna aka ce ai ya dauke wuta ko lokaci ya ce a sojan reto original asad wanda yake tada kanshi da kanshi aka ta iya yiwa ya lalace ya ce a sai biyu da wannan ya kowane aibirashe ɗin shi da wannan ya tashi saboda rishin lahiyar shi shi kadai sai da aka gyara asibitin aka sa komi na zamani sama da naira miliyan 200 ya kashe ya kwanta ya yi rishin lahiya ya warke kuma a gidan shi mutum hamsin da wani abu shi kadai ya kamu da aka auna corona ce sauran da aka auna basu da corona shi kuma a ɗaki yake can lungu bai ganin kowa kuma can ta tara ita shi kadai don shi take nema Allah samu gane dan haka nan baka iya tsere ma ubangiji ba sai Allah yake cewa fa kullu fa kullana qadana bi dhanbi wa minhum man arsalna alayhi hasiba ومنهم من خذته السيئة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من غرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Ubangiji Allah ya ce waɗannan da muka zana maka, akwai wasu wanda ba su wato mun zana maka ne don mu buga ma misali, don misali aka yi da wannan ma ya isa. Allah ce fa kullun dukkanin waɗannan da na zana maka akhadna bi dhanbihi kowanne mun kama shi dalilin lahin da yawa Allah ba wai haka bisa zalunci ba fa minhum daga cikin waɗannan kafiran da suka wuce man arsalna alaihi hasiba akwai wanda muka aika mushi hasiban tsakon kwani kamar adawa aka aika musu wani ruwa na duwatsu da wata tsawa ta hallaka su iska ne aka tura mai tsananin gaske tsawon sati guda ana yi wato saba a layalin wasamaniya ta ayyamin da wuni takwas tun da sahi aka fara sai rana ya ta yau da sahi a tsaya kaga in ka lura an yi wuni takwas an yi dare bakwai haka aka yi iskan in ta zo saboda ƙarhinta tana gaggabo ƙasa ta ɗauki yashi da duwatsu ta cika idan mutum tukwan iskan ta yi ƙarhi madadin ta ɗauki gida ko wani sai ta cika mutum ya zama kamar ba ta he tashi sama iskan ne za ta ɗaga mutum sama da ake ɗaga karmami ya yayi ƙololuwa metir 500-700 can ya yi nisa kamar ba an ganshi ba sai mala'ika he datse kan to kaga kaman ba ta ce an cika ta an hura ta yi sama sai aka sa kaya aka soce ta ba iskan zai huta ba me za ta yi wadiya da tawa dawo kasa he katan ya dawo kasa kan ya fadi iskan daga makogoro sai ya huta wanda ya cika shi sai gawar ta fado jit kasa kuma gawa ce ta kato sharbebe shi yasa Allah ke cewa ka annahum a'jabu nakhalin Allah ce kai ka ce a ajabu na khalin khawiya kaman wani wannan koren dabino ne da muka datse shi daga ƙasa kuma muka kile kan awon ƙatan ya kai koren dabino a yadi haka za ka gan shi to waɗannan ga yadda aka ba aka hallaka su sai ke cewa wa minhum daga cikinsu man akhadathu sayhatu akwai wanda tsawa ce aka mushi wancan iska ne wannan kuma tsawa ka gane ko tsawa shine takwaran kwadi ce ta faɗo musu dukansu ɗaya aradu tarnatsa ta bige su dukansu ko kalajin za su iya duk kasan nan tarnatsa ta yi kuma ba wani abu ne mala'ika ne zai yi tsawa in yi tsawa ya zuciya ka ta hoshi ya ba an kaji da kai ba karan tsawon da tundura za ka hefi cika ta tsage ta cire daga inda take shi kenan ka hwaɗi shi kenan haka aka musu gaba ɗaya suka hwaɗi suka dulkushe suka a gurhwane ga sun mutu su kuma waɗannan su ne samudawa su haka Allah ya musu sai ce wa minhum daga cikinsu man khasafna bihi al-ard akwai wanda muka ce ƙasa ta haɗiye shi wa huwa qaruna shine qaruna mai arziki allazi daga wabaga wanda yayi girman kai kaga aka ce min qaumi Musa fa baga alaihim to shi wannan wa asa wa asar rabbul a'la ya saba ma ubangiji mafi girma shine Allah wa mashafil ardi marahan ya raka tafiya a bisa kasa yana takama yana jan tuhahi yana mai kinga sai ubangiji ya ce ma kasa ke kasa haɗiye mini wannan mai girman kan kawai sai ƙasa take jan shi ƙasa take jan shi ƙasa take jan shi ƙasa wannan wajen da take mishi kar ka ɗauka wai za ta daina haka ya ta jaljalu tana ta jan shi kullum yana ta shiga ƙasa tana jan shi yana ƙasa idan yau mulki ya mata haƙƙi ya mata tashi ba zai yi da kai ƙarshen ƙasa ba ba zai fasa yin ƙasa ba sai an yi busar ƙiyama kuma sai ya hutu a tahi da shi wuta yana nan yana yanzu ma haka sai ke shi inda tsakankaninku da shi kilo uku an kwana ya yi kai kilo hamsin yana ta yin ƙasa yana ta yin ƙasa yana ta yin ƙasa wa kasamna bihi wa bidarihi al'adda da shi da gidajen shi da dukiyar shi da yan tare da shi a kafirci da wanda suke cewa mu he kai ko kawar katako duka aka yi ƙasa sauran wanda ba ɗari bisa ɗari suke mai suka waɗe suna cewa wai ka an Allah ya rika liman sha laula an manna Allah la kasafin bina suna cewa in ba dan ba Allah mu baiwa mu ba masu arziki bane ran nan talauci ya zama baiwa mutane suna gurin ka ce kai mun gode wa Allah da talauci da arziki na mu same shi ba ashe shi talaucin nan ba baya in ba dan ba Allah ruwan asiri da babun nan yanzu ni ma da na hallaka kaga ran nan babu hatta zama abin nema ka lura ko yanzu idan ana mulki za ta rika birge ka ko in aka yi juyi mulki ana neman wanda ya firefe da wanda wanda aka aka fi jikinka da mota wata da silke da wane ne ana cewa ina ne gidan shi ya karka cewa gada da ni yanzu nima da ina da ina gudu ya karka godiya ga Allah kan wata kana cewa sanu ku ne ana cewa kai ku je ku je ku kauce ku ba ruwan ku ran nan kaga ka zama dan wannan rishin mulkin a ran nan mi gare shi daraja gare shi mulkin ya zama mi kaskanci to haka shi ma karu ne yayi sai Allah ke cewa mi ومنهم من أغرقنا
ومنهم أتكين من أغرقنا أكو wanda muka nitsar da shi a ruwa kaman fir'auna kaman mutanen annabi nuhu kaga su a ruwa muka aka nitsar da shi shi fir'auna shi ya tar da ruwan su kuma mutanen annabi nuhu ruwan ya tardo su su ya aka ruwa tardo su su ruwa ne Allah ya ce sama ta ruwa ƙasa ta ruwa tunda kace ka taba ga ruwa daga sama hadari ne daga ƙasa kai wanda ka sani daga sama ka sani to ƙasa sai Allah ya ce hadari ya rakai daga ƙasa shi na ƙasa haka yake wanda sama yake zubda ruwan shi shi kuma na sama ƙasa yake zubda ruwan shi kai kuma kana nan tsakankanin sama da ƙasa daga ka ruwa yana bulbulawa daga sama ana ruwa takamaka kayi gini mai kwari to daga ƙasa yake huta kaga dole cika in ya cika ka sha ruwa ka kira habu ka gaji ka mutu dole gidan ya rushe na sama daman haka Allah yake yake cewa fajjarna al-arda uyuna fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir haka faltaqa al-ma'u muka hada ruwan sama da ƙasa suka hado ala amrin akan wani umarni na Allah wanda tana Allah ya kaddara haka za a yi kaga su waɗannan shi kuma fir'auna ba ruwa ba aka yi ruwa ne sananne a inda yake fir'auna yana wauta shi yana sakarcin yana gani shi wayayye ne yana gani a cewa shine Allah yana kirare kiraren har ya kai kanshi wurin duk wannan abin da yake bai iya ba ruwa yana shine Allah ba Allah in ba shi ba a kira Allah su buga ashe bai iya ba ruwa yasa kawai shi cikin ruwa ya halaka kaga shetar da ruwa sai kuma me aka yi wa ma kana Allah liyadhlimahum Allah ce Ubangijinka bai kasance ba yana zalimta su da ya hallakar da su ba wai zalimci ba ne Allah ya musu da ya hallakar da su ɗin nan a'a me ya faru walakin kanu anfusahum yadhlimun walakin sai dai kanu anfusahum yadhlimun abinda kaga Allah ya aikata musu bai kasance ba ya zalimce sai fi ma fa'ala bihi cikin abin da ya aikata musu walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah ce inna ma fa'ala zalika bihim jaza'an wifaqa mun aikata haka ne gare su dan sakamako cikakke na abin da suka yi bima kasabat aidihim saboda abin da hannunsu ya aikata na zalunci da kafirci wannan shine sakamakon kafiri da azzalimi da maki Allah da mai ƙaryata annabawa Allah ya kunyata shi a duniya kuma ya todarta shi a lahira sai Allah ke cewa mazalul ladina takhabu min dunillahi awliya kama zalil ankabut اتخذت بيتا وإن أوان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الله سبحانه وتعالى yake cewa masalul ladina takhadatu min masal ladina takhadu min dunillahi min dunillahi awliya misalin waɗanda suke rukon wani Allah ba Allah ba a matsayin wanda zai taimake su su bauta mishi dan ya kare su a duniya ko ya ba su arzikin duniya ko ya ba su ya ruha masu asirin duniya ko ya kare su daga musibin duniya bare na lahira suna ɗaukan wani ba Allah ba suna bauta mushi a matsayin sun yarda da Allah gaskiya ne amma wannan ma yana da wata kima a wurin Allah zai kama musu ya ma Allah magana a musu sauki iya abin da kafirai suke nihi da gunki kenan kar ka ɗauka kahuri bai san Allah ba bai yarda da Allah ba ya yarda akwai Allah ya yarda Allah shi yahi kowa ƙarfi shi yake da iko akan komi ya yarda ma har da kiyamar da kai ka yarda da ita ya yarda akwai wuta akwai aljanna ya yarda shi akwai lahi kaza bai da kyau kaza yana da kyau ya yarda da abin kirki iya inda aka samu sabani ɗaya ne shi yana ganin in ya rike wani ubangida wannan ubangidan zai ma Allah magana don shi iya sanin shi mulkin duniya idan kana da wani babba a sama da ya san shugaban ƙasa ya san gwamnati to don wani abu ya same ka a nan ƙasa idan ka sanar da wannan babban to babban zai yi magana a gyara wannan magana a wuce wurin haka ne to suka ɗauka Allah ma ana mishi irin wannan abin shi kuma ɗan adam ɗan siyasa ko ba ɗan siyasa ba ko da bai san wannan abin aka yi to idan aka mai magana na kusa da shi suka yi magana suka ce a bar magana ko da tana ba shi haushi dole ya bari don in yake bari su ma wani abu zai taso ya ce musu ku taimaka su ki taimaka shi yana neman gudunma wasu he su mushi bita da kulli kuma daman ya san mulkin ba zai yi bihe da goyon bayan irin waɗannan jiga-jigan daman su ne masharrantan gari kaza wancan shine masharranci a department ta kaza wancan a department ta kaza shine masharrancin wurin ga mataimakin shi in an ce sharri daga wane na biyuwa ne na ukuwa ne na huduwa ne to wannan in ka kama su ka gama in ma sharri ne daman su suke yi in tare da kai suke hede su ma wani to in ka kama suka fasa maka sharrin ba sharrin bane suke fasawa a'a biyan su zaka raka yi kudin ka ne suke ma sharrin ka raka in su yi shirin jika hamsin su yi na miliyan uku su yi na miliyan hamsin madadin su ma wasu maka he ka raka biya suna yi ka raka biya suna yi to da suka zo da wata matsala ba a yi ba he su maka shari to dole ne ka sauƙaƙa musu to he suka ɗauka mulkin Allah ma haka ne to sai ubangiji yake cewa a'a shi mulkin shi ba haka in kullu da duka kafircin da aka fara yi a duniya hatta da gumakan farko da aka fara samu da wadda da suwa a da ya gusa da ya uka da nasara dukkaninsu bayan Allah ne salihai mutuwa ce suka yi daga bayansu shaidan ya zayyana ma mabiyansu tun da salihai ne su a yi kamun kawa da butumbutuminsu a rinka sujada ga butumbutuminsu a rinka roƙon butumbutuminsu a rinka yanka a wurin butumbutuminsu saboda girmansu sai Allah ya ka sauki Allah turo annabi Nuhu ya ce babu wani abu da san dan girman shi nike yin sauki ni nike sauki da ganin dama ta ni nike azabtar da wanda na ga dama ni nike ma wanda na ga dama rahama in na ga dama in yi rahama in na ga dama in yi azaba in na ga dama in shiryar in na ga dama in batar wanda na batar kowaye gatan shi ba a iya shiryar da shi idan dai annabi muhammadu allah zai kalli annabi muhammadu dan gatan allah allah ya ce mashi innaka la tahdi innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kuma yace laisa alayka hudahum laisa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man yasha idan Allah zai gaya ma annabi wannan magana baka shiryar wadda wanda kaga dama shiryar da shi ba kai kake shiryar da wanda kaga dama ba ni nike shiryar da wanda nayi miki aiki na ne sai in na ga dama iya aikin ka ka faɗi shiryar sa ta ga mutun ya karbe ta wannan ni nike da wannan iko shi ya sanya cikin ‘yan uwan annabi wani ya karɓa wani bai karɓa ba wannan da ya karɓa Allah ne ya ga damar ya karɓa wannan da bai karɓa ba Allah ne bai gaba damar ya karɓa duk sanda annabi Muhammad yake miki haka ya haƙura ya bar shi Allah ya yi haka ne ga gidan ga gidansa annabi Muhammad da na kusa da annabi Muhammad dan kan ni in rudu ka kai ka rudu ka san na Allah ne ba na wani bane in annabi Muhammad bai iyawa kai ga wani kata da zai iya annabi Muhammad abin ya gagare shi ka zo nan da shakura da jamfa da wando ka ce kai ka iya wanda haɗin ci ma ya gagare ka rigar da za ka saba ta ishe ka ba a garin kuma ba hanyar kirki ƙasar ta kuma cikin matalautan ƙasa take ana zancen a duniya ma ba ku tsira ba ka rika zancen lahira a duniya ma ku ba ku tsira yanzu inda duniya ita ce lahira da mu yan mutane in dai da madadin duniya nan ita ce lahira ai da mu yan wuta ne da ya kalli lasa an gidan da new york aka kalli da magaran to da magaran da wuta ce to da magaran to to ina ga wanda yake wajen naushi gale babban tudu haba wai to wannan ma biranen kuma ba wata tsiya bace a duniya shugabannin kuma a wata duniya ba su kai ba wannan filanto dan aiki a wani birar dan mai aiki a madadinkin duniya yaro dan karami sai aiki shugabanninmu kuma yanzu ne za ka yi tunanin cewa wai irin wannan wai hawa ne maka tunanin lahira zai iya kama maka idan annaba ba su iyawa annabi ibrahim aka yi duk yadda za ka juya dai wannan azarin da ya dan uwan shi ka ɗauka ma ba ma'aihin shi ba ne ka ce wan ma'aihin shi ne wan mahaihin shi ne ai dai ba wan mahaihin ka ba na shi ne ko to wannan annabi ibrahim yana kallo ya tafi wuta annabi nuhu yana kallon mata ta tafi wuta annabi lut yana kallon mata ta tafi wuta dan annabi nuhu annabi nuhu gaban shi yana cewa innaba ne min ahli ya allah dana yana cikin yali allah ce a'a innahu laysa min ahlika ba danka bane bai cikin iyalinka bai cikin iyalanka allah ya kai shi wuta kuma wannan annabawa ne babu masu daraja su ba an yi ba ba a yi ba ba yi ba za a yi in ma ka naɗa kanka kai ma ka san ƙarya kake wanda ya ce ma kana da daraja shi ma ya san ƙarya ce kake kuma shi ma da ya faɗa ƙarya yake in wani ya ce akwai wani wanda ya kai annabi ma annabi kowane annabi ba daga cikin annabawa ka ce akwai wani mutum ba annabi ba ne ya kai wani annabi daraja to kai din ƙarya kake wanda ya hudin ƙarya yake wanda suka yarda ƙarya suke magoya bayan ƙarya suke masu taɓin ƙarya suke duk wanda ya daure musu gindi ya san ƙarya yake kuma waɗannan annabawa din haka suka zo suka rayu sai abin da Allah yi suka sallama ma Allah su da mabiyansu kai ka zo ka ce baka sallama ba zaka rike wani gunki kuma iya hoyar annabawa tun daga annabi Nuhu haka annabi Muhammad abinda suka zo wayar da kanmu mu rabu da waliyai kakka bauta ma waliyi kakka dogara da waliyi wajen zai ma albarka kakka dogara da waliyi wajen zai ma arziki karka dogara da waliyi wajen zai jayo ma wani alheri ko tun kuɗe ma sharri waliyin alheri ya taba samun sharri ya taba samun shi ma bai iya kare ma kanshi Allah ne ke kare ma kanshi ke kare shi kenan kai din ka ba Allah Allah da yake kare wancan shine zai kare ka shi aikin wala yauduhu hifzuhuma tsare sammai da kasai da abin da ke cikin su ba wani abu ne mai wahala a wurin Allah ba sai ya sa manajoji ba ba sai ya sa sa ma'aikata ba talaka da ɗan adam yake sa ma'aikata dan Allah ya raba ku da bautar waliyai ku yarda wali ya samu walitaka ne dan Allah dan ya ba Allah dan ya ba annabi Muhammad shi yasa zama wali to ba walin bane dan ya ba annabi Muhammad ya ba Allah zama wali kai ka zama bawan wali kai ma bawan ubangijin wali zaka zama ka sha inda wali ya sha illa tsakankaninku wanda ya wani yawan ibada ya tsere ma wani a yau a da magaran din nan ma ba haka bane wanda ya wani kuɗi gidansu ba ɗaya ba amma wancan ma da gidan shi wancan ma da gidan shi wani ya da ɗan motar shi sai an tura wani yau aka kata zero kwantar ba haka ake tafiya ba zaman duniya ba haka take ba haka duniya take ta amma ka dogara ka ce wai wani ne zai maka ba Allah ba duk wannan kahurcin da kake gani na kiristoci wa annabi isa ne suka ce zai cece su ba ta hanyar da Allah ya faɗa ba su suka ce isa zai cece su idan annabi isa yana ceto ko bai yana yi amma ba su ba hanyar da ya kamata ba he sukan ɗaya suka ce shi zai cece su Allah ce a'a ya ce kahurai ne aka ce ‘yan wuta ne aka tsine musu albarka annabi isa suka rika kai he ka riki wani ba damagari wani ba ƙauye ka riki wani ba kane ka riki wani ba sinigale ka riki wani dan Algeria ka riki wani kurum nan ku tsakankanin ku cikin Afirka ta yamma wanda tura mulkin mallaka ma sun gagare ku barbare bare mala'iku har yanzu ku samu yanci ba yancin ku zamna kasar ku ma lafiya ba ku da shi shine kuma za ku rika kuna nuka maka yan adam ne yan uwanku suka gagare ku kuma yanzu ku tsaya ku gane girman Allah duk maganganun da annaba suke wannan rigima ce ba ake yi bauta ma Allah shi kadai kai bawan Allah ne wannan sahabbai bayan Allah ne tabi'ai bayan Allah ne waliyai bayan Allah ne kawai abinda suka hika kila ibada suke ta taka yawa to kai ma taka irka din in Allah sa albarka sai ka je aljanna shikenan ma amma daga ka koma ka rike wani kace ni albarkacin masu albarka nike nema kai ka yarda baka da albarka wani yayi albarka kan araba a baka mahaukaci ne kai a nan da magarantin nan ba a taɓa ba cewa a haɗa albarka masu albarka shinkafar gidan wane da ta gidan wane da hatsin wane da masarar wane a haɗa wane da bahu ɗari wane da kilo uku a gama a raba an taɓa yi kuma shi ke ne a lahirin za a gama albarka masu albarka da wanda ya sallah da wanda ya rawa da wanda ya sha giya da wanda ya sha shayi sai a gama albarka a raba da kai don kana ɗan da makara in ka yi sallah ka tsaya ka yi sallah in ka yi gaskiya ka tsaya ka yi gaskiya in ka yi amana ka tsaya ka yi amana in ka yi ibada ka yi ibada in ba ka yi ba akwai ma'ashiya irin ba wuri ba ne ba an maka ba akwai wuta tana nan tana jira irin ku take jira wanda ba su da kokari ba su ibada bugacin amana ga ƙarya ga guri ga san duniya ga shaye-shaye ga cuce-cuce ga zalimce-zalimce su shi kenan da an kama ku he jahannama nan ne gidan azzalimai duk zancen da zaka faɗa na banza je ka can kai ta wani saboda haka nan mu tsaya muku wannan Allah ce masal da lilatta khadu min dunillahi awliya'a misalin wanda suke rike rukon wani kaga Allah ce awliya'a suka riki wani ba Allah ba a matsayin wali afa zubal ladina kafaru an yattakhudhu ibadi min duni awliya'a Allah ce inna atanna lidhalil jahannama lil kafirina nuzula shin tunanin kafirai su rike bayina ba ni ba su ne waliyansu Allah ce na yi tanadin wutar jihannama masarkin kafirai irin waɗannan Allah ce kamar sanar an kabuti kamar misalin gidan gizo-gizo ne an san gizo-gizo tautau yana gida ko bai gida to in dai bautar wani wali tana da amfani gidan gizo-gizo yana da amfani aiko ka san gidan gizo-gizo na fara abin da za ka kalla ka taɓa ganin gizo-gizo ya sha sai kare tun matashin harko shi bai sayan kare to tun da bai sayi ba kare sai kai ka sayi kare ka gida gidanka sai ya zo jikin naka ya ja nashi ko bai tambaye ka ba kuma nashi gidan na zare ne gidan zare ne in ka zo ka sa me amfanin gida da ake shi da Allah aikin shi abu uku ya sitirce mai shi ka a ganka haka ne ya kare ka da zahi ko sanyi ko iska ko ruwa haka ne na ukun ka samu aminci ba za a iya kaiwa kai tsaye ba a tabo ka a huddo ka abu uku ne gida ke amfani da shi ko to shi gidan gida gida uku na akwai ɗaya da yake da shi daga nesa kana tsinka mai gidan gashi can kaga bai da sutura sannan in ana ruwa mai gidan a jike yake in ana zahi a rana yake in ana sanyi jaura ta kanshi take bi dole ne in ana ruwa ko sanyi ko zahi sai ya baro nashi gidan ya rabo na to me amfanin wancan na banza da yi kaga kenan an yi shi an sha wahalar banza ko to shi yasa aka ce kamar sai an kabuta khazbaita sai Allah yake cewa wa inna awhanal biyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamu lalle duk wani gida lalatacce mai rauni a duniya kakaf in kana ka tattara su wanne ne babban su wanda ya kowanne lalacewa ya yi kowanne rishin amfani sai ce gidan gizo-gizo ya yi kowanne gida zama gidan banza laukanu ya alamuna ina ma da mutane sun san haka to wannan malamai suka ce wannan akwai wani abin da aka ƙara ganawa a wannan aya shi gizo-gizo gidan shi lalataccen gida ne bayan wancan da muka gaya muku na rashin amfanin kare sanyi ko zayi to banda wannan ma a zaman gidan ma na farko shi gizo-gizo namijin raggo ne duk da ka ga wani a cikin gida a kwance ko da yaushe bai motsa to mai gidan ne asalin gidan gizo-gizo shi wannan gidan na banzan mara kyan to shi mai gidan bai iya yin shi sai an mushi matar take mushi kasan duk inda aka ce ko mai gida bai iya yin daki bai iya yin garni bai iya yin katanga hema ta shi ta yi ai ana neman mutumin banza da baka ba aure a ciki ko bai ciki to na farko irin da ya kan lalace kenan bai iya gida wannan na banzan matar ce ke yi sannan in ta ya shiga ya kwanta kullum barci yake shi in yana kwance yana kwance ita za ta je ta yo horauta ta kawo kuma ya ci shi bai iya huta to da haka in ta ɗauki ciki in ya ba ta haushi inda dama ka san mace ba abin da ke ba ta haushi irin ta kato a da ya keke a kwance ta je ta kashin kawa ta dafa ta dan mushi ya rika cewa gishiri bai isa ba ko shi bai sai gishirin wannan abin yana ba mata haushi to yana ita mama ta gida gida gida yana ba ta haushi in ta in ta in ta kwai sai ta kama shi sai ta kayya shi sai ta kashe shi sai ta ciccire wannan gawar tashi sai ta ba diyanta shi kullun gizo gizo dan betar da uban da rai an kashe uban yake marayi ake yi shi kaga a wahalar umar lalatattun gida ke na wanda kullum rigima ake a ciki ba a zama lahiya to shi kuma waɗannan ɗiyan da aka haifa in suka girma sai su kashe uwai kuma kai ma in kai aure ka koma ka zama rago kana jira in an yi kwai a kashe ka kai ma ɗiyanka su kashe uwai haka gidan kullum zuri haka take wannan ya kashe wannan shi yasa Allah ke cewa inna awhana biyuti labaitul ankabuti law kanu alamu ɗabi'ar giza-giza ba duk wani inda ba a zamanin lahiya gidan giza-giza ne shi yasa daga an kamanta ka da tautau ko ɗabi'ar ka da tautau na farko dai kai a rayuwa rago ne baka rike gidanka mata ka take rike da kai ita kuma nan matai mace ba wanda take raina irin na wanda sai ta bashi abinci sai ta mishi riga kuma mata suna san irin wannan in suka ga ana yawan mulki kar ku je wurin kaza kar ku yi kaza kar ku kaza to shikenan ta yarda ta kai kwance ta riƙe ka ta ciyar da kai ta sha da kai amma ka sa doka
ko ina ta je ko ina ta je ko ina ta ga dama ta je ta zo in ta zo da wani yara ko ta ka duka ka gaida shi ta ce wannan mai gida ta ce aka ce ayya ya ce ayya mai gida kai ne a nan kake ta ce wala ka Allah muku albarka kun dawo lahiya wajen kari uku ne ba da matarka kaga wala an kyauta ai gara da kare ko hajja to wannan kaga da Allah akwai gidan banza irin wannan kai kai aure a wannan gidan wa inna awhanal biyuti labaitul ankabuti law kanu zai cika ba malam inna allaha ya'lamu ma tad'una min dunihi min shay wa huwa al-azizul hakim inna allaha lalle allah ya'lamu yana sanin ma tad'u da duk abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba wallahi Allah ya san shi ya fi kowa sanin shi ya fi kowa sakamakon sanin ya sakamakon da ya dace da mai wannan bautai kai ne bautar wani Allah ko ka ɓoye Allah ya san ka wanda ake bautawa Allah ya san shi Allah ke cewa wa huwal adilu Allah buwayayye ne wani abu ba zai buwaye Allah ba bare abin ya gagare shi ya iya ya rude ya gane kaiwa ka bauta ma kaiwa aka bauta ma Allah ya san wannan alhakimu sannan Allah gwani ne mai yin hukunci ne ga bayi sannan gwani ne ga hukunce hukuncen shi sai Allah ke cewa وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون wa tilkal amsal waɗannan misalce misalce da kuke ga ana bugawa akwai misalce misalce dama da Qur'ani ya kawo ba mu kasa anan ba saboda an ji su a wani surare Allah ce nadribu halin nasi muna buga wannan misalai ne ga mutane la'allahum wa ma ya'qiluha illa al-alimun amma babu mai fahimtar wannan misalin na Allah sai masani daga kaga an yi misali baka gane ba to jahili ne kai komin ilimin ka professor wane ne kai a dakatar wane ne kai amma aka yi misali tsakankanin bambancin girman Allah da bambancin kaskanta wani wanda ba Allah ba kai ka gagara ganiya yanzu an ce mutane ba su da albarka ya ce maka zancen masu albarka suna da albarka Allah yi ko bai yi su ba mai albarkan Allah yi shi ko bai yi shi da ake tambaya an yarda yana da albarka Allah ya yi shi ko bai yi shi ba to haka ake so ka gane hey ka gagara ganiya ni gaskiya abin nan dai na zamani ne amma dole ai albarkacin masu albarka tunda aka tashi uwaye da kakanni tunda aka tashi uwaye da kakanni ake yan wuta ban Allah barai tun da aka tashi waye da hakanni dama akwai ‘yan wuta akwai ‘yan aljanna in ka zaɓi shiga wuta haka kai ne in ka zaɓi shiga aljanna ta sha dan kanka amma ka aka yi wannan misalin ka garda ganewa kai ga wani ma misalin dan ƙila ya gane Allah ke ta ya ayyuhan nasu duriba masalin fastami يا ula أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه sannan وهو الطالب والمطلوب ma ƙadarullah ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز Allah ke cewa ya ku mutane ga misali da Allah sa muku don ya wayar da ku ku gane bambancin Allah da wani wanda ba Allah ba don ku girmama Allah shi kadai ku yi watsi da kowa wanda za a girmama sai Allah Allah ke cewa duriba masalin fasami ya ce innal ladina tad'una min dunillahi duk wanda kuke roƙon shi in ba Allah bane duk wanda za ku bauta mishi in ba Allah bane duk wanda za ku nemi taimakon shi in ba Allah bane Allah ce ka sani lan ya khaluqu zubaban kakab din su ba sa ibabu wanda ya taba halatta kudayayyai ko akwai Allah ce ba ɗaiɗaiɗai ba wala wita ma'ulahu ko da sun taru duka wani gunki waye waye waye su haɗu a kan su yi ƙuda dukansu ban mai iya ƙuda ya mushi rai kuma ka ƙuda shi a cikin halitta dai bai da amfani a wurinka sharri ne makai a wurinka to wannan abin na banzan ba su iya yi to wanda bai iya bayin abin banza ya zai abin kirki kuma wai in yasulibin huzubabu shay'an idan da ƙuda zai cije su ya sha wani abu daga jikinsu ko kuma a'a sa ajiye zuma kudan ya dire ya ɗauka duk darajar wali duk darajar shehu duk darajar malam duk darajar sarki duk darajar gwamna duk darajar wannan ministry duk darajar wannan dipte duk darajar shugaban kasa in ya ajiye kayan shi a buɗe kuda ba zai ji girman shi ba general na soja sai kuda ya dira kan shi ya cije shi ya ɗauki wani abu ya sha zuba shi ya sha sakarin shi ko ba ka iya karbo sukarin in ya tashi ya tashi kenan kana general na soja daga nan duk ana tsoron ka a ƙasa kuda ya ɗauke sukarin ka kare sai da zaka yi da shi in sabro ya ciji general na soja sai ga general din an ɗauko shi ranga ranga ana mini ana malaria ce ta kai hai ya ci ƙasa da yaƙi sabro ya kada shi nan za ka gane ba kowa bane kagan walawi ta baulo wa in yusna zubabu sha Allah yastanqizuhu minhu da'if da'ufa talib wal matalib shi wanda ake nema din a wurin shi baya da abin me neman ma bayya babu ce ta bigi babu babu plus babu zero plus zero me za a ce mishi zero ri oh saboda haka nan Allah yake cewa ma qadarullah haka qadari mutane da suke bautar wani ba Allah ba in za su daga hannu madadin su ce ya Allahu ya Ar-Rahman ga sunaye na Allah ya ce ku roke ne walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah ce in kuna son roko ina da sunaye masu kyau ku roke ni ya Allahu ya Ar-Rahman ya Ar-Rahim ya Al-Malik ya Al-Quddus ya As-Salam ya Al-Mu'min ga sunan da yawa 99 sama da 99 ba wanda ya sanya sai Allah ka roki Allah sai ka koma kana yawa ne ya gausu ya sidi ya waye sidi waye gausu ana zancen ar-rahman ar-rahim ana zancen malikul mulki dhul jalal wal ikrami ana zancen al-hayyul qayyum kana zancen wani kado wallahi abada Allah wallahi
kana zancen wani a gehe ana zancen Allah ana zancen manzon Allah kana zancen wani ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa ma qadarullah haqa qadari ai bisu girmama ba Allah ne yanda ya cancanta a girmama Allah din inna allaha lalle ko Allah la qawiyun mai tsananin irin wani karhi ne azizun buwayayye ne ba abinda kowa ya kai Allah ya karhin ka ko miye shi Allah ya karhin shi ko suwaye Allah ya karhin su sannan azizun Allah buwayayye ne duk abinda ka sani Allah ba zai buwaye Allah ba Allah ne zai buwaye shi da haka Allah ke cewa wa ma ya aqiluha illa al-alimu babu masu fahimtar wannan misalin su gane su hankalce shi sai masana sai Allah ke cewa خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين khalaqa samawati wal arda Allah shine ya halicci sammai da kasai ko kuma ya halicci sammai ne da kasai bil haqqi dan ayi gaskiya ba dan ayi banna ba dan ayi adalci ba dan ayi zalunci ba dan ayi tauhidi ba dan ayi kafirci ba dan abi sunnar manzon Allah ba dan ayi bid'a ba dan ayi kirki ba dan ayi zalunci ba khalaqa samawati wal arda bil haqq inna fi zalika Allah ce lalle cikin wannan la'ayatan akwai ayoyi abin lura lil mu'mini ga masu ga mu'mini Allah ya halicci sammai da kasai dan a tsaye da gaskiya dan wanda suka tsaye da gaskiya a biya su wanda ba su yi ba gaskiya a biya su li yataji li wana litujza kullu nafsin bima kasabi ma bima tas'a dan a saka ma kowace rai da abin da ta aikata li yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna dan a saka ma wanda suka munana gwargwadon muna munin abin da suka yi wanda suka kyautata a saka musu da mafi abin da ya kyawo Allah ya sanya wannan aya ce ga mutane masu imani sai Allah ke cewa اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن صلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah subhanahu wata'ala yake cewa utulu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sala ubangiji subhanahu wata'ala anan yana umarnin manzon shi a- a- annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma muminai da suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama bitilawatil qur'ani da su linka karatun alkur'ani suna koyan shi suna maimaita shi suna karanta shi karanta shi kadai ibada ne ko ka iya ko baka iya ba ko ka faɗi daidai ko baka faɗi daidai kan lada karanta alkur'ani ibada ne wa huwa qira'ati shine a karanta shi alkur'ani wa iblabihi lin-nasi sannan kuma a isar da sakon da alkur'ani yake cikin alkur'ani ga mutane inda aka Allah a cikin alkur'ani yace ayi gaskiya a ce ma mutane ku yi gaskiya in ji Allah Allah ya ce ku yi sallah a ce ku yi sallah ku yi azumi ku yi azumi ku kyautata ma iya a ce ku kyautata ma iyaye ku yi amana a ce ku yi amana ku haɗi gaskiya ku haɗi gaskiya ku ji tausayi ku ji tausayi ku yi rahama a ce ku- a- ku yi rahama duk abin da yake na ya kamata ne a ce a yi abin da bai kamata ba a ce ma mutane su bari wannan shine a isar da shi zuwa ga mutane a karanta shi a koye shi a san ma'anar shi akan yadda mai manhwar da Allah yake ni da manhwar da manzon Allah ya bayyana idan da sahabbai suka fahimta a isar da shi ga mutane don su ji daɗin rayuwa a duniya kamar haka irin yadda tsari yake su yi bis- raye a duniya bisa tsarin Allah da manzon shi an gane ko shine wa iblaghihi lin nasi wa aqimus sala sannan kuma ka tsai da sallah ka karanta alqur'ani kai sallah ake so bayan ka karanta alqur'ani ka san ma'anar shi kai wa adinihi kuma in ka zo ka karanta alqur'ani kai sallolin farilla ka karanta alqur'ani kai salloli na nahila sai ce inna salata tabbas ita sallah tanaha anil fahasha'i wal munkari tana yin hani tana hana bawa yin alfasha duk abin da yake alfasha wani mummunan aiki wanda ya shahi zina ya shahi kamar luwaɗi ya shahi kamar sata ya shahi duk wani abin da yin shi kaba'ira ne idan ka tsare sallah sallah za ta kare bawa daga yin wannan abin wal munkari sannan kuma tana hana mutum yin abu mai muni wanda bai kai girman alfasha ba amma yana zubar da mutuncin mutane yana samar da kai ga lahi a ita ma sallah tana hana shi domin sallah tarbiyyar dan adam take daga mutumin banza ta maida shi mutumin kirki daga mara gaskiya ta maida shi mai gaskiya daga mara amana ta maida shi mai amana ta maida shi sahihin mutum ingantacce inda yana sallah shi ya sanya sallah ita ce mafi girman aiki da Allah ya sa bayi su yi shi yasa da Allah zai aiko annabi Muhammad ya maida shi annabi annabin da babu irin shi aiken da ba a taɓa ma wani irin shi ba da saƙo mafi girma wanda yake ya gama duniya da aljanu da mutane har zuwa tashin kiyama wannan annabta wannan aikin babban aiki ne sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin wannan aikin ya ayyuhal muzammilu qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu نعم.
المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا auzu bi- أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سبودني.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا kawai abin da yasa aka ce mishi yayi waɗannan ibadodi saboda inna sanulqi alayka qawlan saqila zamu aiko ma wani zance ko wani sako mai nauyi wanda yake in mutum bai tarbiyantu ba in ba a yi ba training mutum ba zai iya ɗaukan wannan sakon babba yayi aiki akan shi bare ya sanar da wani shi ya sanya a cikin ayoyin da suke magana akan aure da saki da yadda za a yi kyauta da yadda za a yi saki na adalci da yadda za ka mata kaza da za ka mata kaza tsakiyar ayoyin aure sai Allah yake cewa حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى wa qumu وقوموا لله sai قانتين Allah ce ku kiyaye salloli ku kiyaye sallar tsakiya ku tsaya ga Allah kuna masu da'a malamai suka ce abin da ya sanya aka kawo wannan aya tsakankanin ayoyi na dokokin aure saboda wannan dokokin ba za ka iya ba aiki da su sai kana da tarbiyya kuma ba inda za a yi ka samu tarbiyya sai kana sallah shi ya sanya sallah wani aiki ce na annabawan Allah gaba daya sallah wani aiki ne na bayan Allah gaba daya babu mai shiga aljanna sai wanda ya tsare salloli shi yasa Allah yake faɗar yan aljanna na kirki muminai na gaskiya yace ta tajafa junubuhum al-madaji'i تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون kaga a farkon suratul anfal sai yake cewa a yas'alunaka anil lamfali يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ka kusa zawwa الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون kaka matsayin su أولئك هم المؤمنون حقا kenan kaga ashe ba a zama mumini na gaskiya sai ana tsayi da sallah shi yasa Allah yake cewa utulu ma uya ilayka min likitabi wa aqimus sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari sai ce wala dhikrillah da akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un lalle zikrullah ambatan Allah da za ku yi shi Allah ya ambace ku nashi ya hina ku domin mi ai Allah ce fadhkuru ni adhkurkum ku ambace ni in ambace ku in ka ambaci Allah anan anan da magana shi Allah ina zai ambace ka a saman sama cikin mala'iku tiriliyoyi inda ya ambace ka yahi inda ka ambace ya ka ambace shi ko bai hiba wanda aka ambaci ka ambaci Allah gaban su duk darajar su sun kai darajar mala'iku yawansu ya kai yawan mala'iku shi ya sanya wala zikirin lahi akubar zikirin Allah ambatan Allah da zai muku in kun bauta mushi shi ne mafi girma ko kuma ambatan Allah sanda za ku tuna haramcin da ya yi ku bari daga ku sai Allah akubar shi ma wani abu ne mai girma ba kowa zai yi shi ba sai wa sai mutumin kirki ashe wannan ba wai ana nihin ba ambatan Allah kawai shi da a'a shi ambatan da Allah zai maka a cikin inda kai in ka ambace zai ambace ka to ambatan da Allah zai maka ya hina ka kai da kai kai kuma tuna wadda za ka ma Allah ka kiyaye dokokin shi tuna wadda za ka ma Allah ka daina saban shi tuna wadda za ka ma Allah ka tashi cikin dare ka bauta mishi abu ne mafi girma a wurin Allah shi kuma zai ambace ka sama da yadda kai ka ambace shi wallahu ya alamu ma tasna'un Allah ya san duk abin da kuke aikatawa karami ko babba mai girma ko ko ko walakantacce Allah ya san shi na sabo ko na alkhairi da ku yi kokari ku yi ma kanku abu na alkhairi dan Allah ya sani kuma Allah zai biya ubangiji Allah ya ma rayuwar mu albarka Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka zamanar da kasan mu lafiya Allah ka ba mu shugaba mai mai amfani mai albarka mai alkhairi ya Allah wannan zaɓe da za a yi Allah ka sa a yi shi lafiya a ƙare shi lafiya ya Allah wannan zaɓe Allah ka ba mu wanda kai kake son shi ba wanda mu muke so ba wanda yake son mu ba mu wanda muke so ba ya Allah ka hi mu sanin wane ne ya dace wa zai yi alkhairi kila mu wanda muke ta mu mu ce wane wane wane kila ba shi bane kila wanda muke kin shi ne to Allah ba mu da masoyi ko maki a cikinsu Allah mun yi tawassali da sunanka da sifofinka kai ne mafi sanin alkhairi kai ne alimul gaibi wa shahada kai ne mai iko akan komi ba wanda yake da iko in ba kai ba ya Allah ka zaba mu shugaba na kwarai ya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya waɗanda suke son su kare gingimu a cikin wannan ƙasa ya Allah ka tsare su ka kiyaye ka tsare mana su ka hana su ka mana rigima a cikin ƙasar dan kawai wani bai samu mulki ya tada fitina ya Allah ka tsare mana daga bala'i domin dole dai in zawara tana zawarci ko ku dubu kuke zawarci wa zai samu miji nawa za ta yi yau kasa shugaba nawa za a yi ɗaya za a yi idan kai ce kai ka dace Allah ne wahayi kai ka dace in ka ce wani bai dace ba Allah ne wahayi bai dace ba to wanda Allah ya ga dama ya ba ma Allah mu ka ne musulmi muminai masu son ka masu son addininka Allah kai ka san wanda yake alheri gare mu ya ubangiji ka zaba mutumin kirki ya Allah ka zaba mutumin kirki wakilnan da za a zaba ya Allah ka zaba na kirki ko kai niyyar zaban na banza Allah ya sanya kamance ka zabi wanda shine na kirki ya Allah ka kar ko da an zo sai ni Allah ko an zabi da banza Allah ya rihe idan ta ka gwada na kirkin aka zaba wanda wanda aka zabi na banza su zama bulletin enil ya Allah ka taimake mu ya Allah ka shiryar da mu ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wanda suke son su kawo rigima a wannan ƙasa Allah ka tsare mu daga sharri ya Allah makiyan wannan ƙasa kahi mu sanin su Allah ka mana maganin su ya Allah ba mu da wata ƙasa sai wannan Allah ka zamnar da ita lahiya ka haɓaka arzikinta ka ba mu shugabanni na kirki ka sanya adalci a cikin zukatan su ka sanya arzikin mu ya zo hannun mu ka raya mu irin yadda ka raya sauran ƙasashe ka ba mu arzikin mu a hannun mu ka ba mu abincin da zamu ci ka za mu arzikin da zamu rayuwa da shi ya Allah yadda ka ba mu ƙasar nan mai albarka Allah ka ƙara mata albarka albarka Allah ka iso da ita hannun mu waɗanda suke danke ta ubangiji Allah ka danke su ka bari arzikin mu yazo ka kame su can ya Allah ka kai su inda ka saba kai yan uwan su ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma aminna fi awtanina wa sala ulata umurina liman khafaka wattaqaka wattabaddaka ya rabbal alamin Allahumma idil islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin Allahumma dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin Allahumma ghfir lana ma qaddamna قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت على به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين